أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان حيوة ما في جرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya da jinjinawa da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu ko ya dawo da mu wannan lokaci da muke gabatar da rasi a wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha wallafar abu abdurrahman muhammad nasiruddin بن نوح الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة يوم منا أشرين دبير درن دبير قوة صفر هجر من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نادى دبو دار ريهدو ثلاثين دبير وان دي دي دي دا أشرين دا تقص قوة شابيو na dubu biyu da sha'u a darasinmu da ya gabata mun tsaya ne inda malin yake karantar da mu yadda ake yin attashahud attashahud ma'ana yadda ake yin tahiya a sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mu yadda ake yin sallah inda muka ce ana karkar dan yatsa yayin da aka zo yin wannan zaman tahiya din wanda mun yi bayanai waɗanda suke masu muhimmanci a inda har muka fara karatu dangane da tashahud ko kuma tahiya ta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yadda mun fara bayani dangane da sigogin waɗannan tashahud din wanda insha Allah ta'ala yau kuma za mu ci gaba daga inda aka tsaya bi iznillahi ta'ala duk da yawa akwai wa'azi da yawa daga cikin waɗanda muke karatun da su ba sa nan sai dai za mu ci gaba bi iznillahi ta'ala malam ya ce saniyan abu na biyu tashahud ibn abbas tashahud na abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa قال عبد الله بن عباس يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي ينا كرن تدمو تهيا ينا كرن تدمو تشهد كما يدي كرن تدمو سورة القرآن من جرمه الله تعالى a watsa wankin tara fakana ya ƙulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ورسول الله وفي رواية عبده ورسوله عبد الله بن عباس يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا كثنشينا كارن تدمو تحية كبرهكا ذاتي لك شيء التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله kun ga wannan babu wawun wanda yake rabi tsakanin attahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu ina fata an gadi wannan yana hada ne gaba daya wannan shine tashiyar da Abdullahi dan Abbas ya koya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai malam ya soke mana lamba a kasa yake cewa qala an-nawawi imam an-nawawi yana cewa تقديره قدر وانسى لأكي والمباركات الصلوات الطيبات معنى والمباركات والصلوات والطيبات أنقانكم جينا ذاك تيني التحيات لل... التحيات والطيبات كو التحيات والمباركات والصلوات والطيبات أين نقية سوى التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله أنقانيكو كما في حديث ابن مسعود وغيره وغيره كما يدعو حديث عبد الله بن مسعود دولنسى لكن حذفت الواو اختصارا ما ليت أما أنشر والنواو إني سوى أتقيته ba sai an yi ta yin maimai ba ana maimaita wannan wawun din wa huwa ja'izun ma'rufun fil lugha wannan kuma ya halatta sanannen abu ne a lugar larabci wa ma'anan hadith ma'anan wannan labari shine inna tahiyyat lalle tahiyya wanda a wancan satin mun yi magana akan tahiyya ko mun yi magana akan ma'anan tahiyya ko shine nan gaisuwa da aminci da tabbatar da mulki da wanzuwa ga Allah shine at-tahiyyatu to kana yin at-tahiyyatul mubarakat wannan gaisuwa da tabbatar da mulki da wanzuwa ga Allah al-mubarak wal mubarakat da dukkanin albarkatu albarka shine annumu wa ziyada kari da kuma habaka na arziki da alkhairi tabbata ga Allah was salawatu da kuma as-salawat salawat shine muka ce addu'o'i da bayi suke yi waɗanda ke suke nufin girmama Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan wa tayyibat da kuma kyawawan kalmomi waɗanda bayi ke yaban Allah maɗaukakin sarki da su an gane ko shine ma lace inna tahiyyata wa ma ba'daha mustahiqqatun lillahi ta'ala wa la taslihu haqiqatuha li ghayrihi wannan tahiyya din da al-mubarakat da as-salawat da at-tayyibat dukkaninsu sifofi ne waɗanda ba ta tabbata baya yiwuwa baya inganta a jingina wa wani Allah waɗannan sifofi in dole sai dai a jingina wa Allah shi kadai an gane ko na kuma kamar yadda muka yi muka faɗi a wancan satin cewa duk lokacin da muka zo ba ma cewa assalamu alayka ko sai dai muka karantawa da assalamu ala nabi saboda wannan tawqifi ne ma'ana abdullahi dan mas'ud yadda ya roito wannan sauran sahabbai gaba daya hadana na aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya karantar da su cewa idan bayan na rasu ku koma cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh wan shine jawabai da bayani da malamai suka yi dangane da wannan eh yawwa alaika yana magana li mukhatabi wanda kake magana da shi yana nan a wajen yawwa amma assalamu ala nabiyyi sai zama kana yin salati ne ga annabi bayan rasuwansa kenan yanzu zamu karanta wannan tahiyya ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله dukkaninsu bamma bamma suke da shi ina fata an gane ba at-tahiyyati bane an gane at-tahiyyatul mubarakat was-salawatu at-tayyibatu was-salawatu at-tayyibatu lillah an gane ko na assalamu alai assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو رواية نكشن سيفدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنقانيكو نعم نظام قائكر انت واسو لا يسموش إن شاء الله التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ko wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan ita ce tahiyya ta abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda malin ke salisan na uku tashahhud ibn umar tahiyya ko tashahhud ta abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa يتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد دقى النبي صلى الله عليه وسلم للي يكسنشي ينا كرنتا وأتين تشهدي ينا شوى التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال ابن عمر زدت فيها وبركاته أنقالكو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشيد لن تشهدي عبد الله بن عمر الله كرامته يده kenan a wannan an samu ƙari sai dai faɗinsa da yake cewa zittu fiha kada ka ɗauka cewa ƙarin daga kanshi ne a'a ya ji wani yana karantawa da ya karanta wata wata riwayar sai yake ce mai ni kuma sai na ƙara akan faɗin su cewa kaza tunda kun ji nan ya ce ayi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fi tashahhud an gane ko kamar yadda imamin nawawi yayi wannan bayanin a cikin sharhin sa da yema littafin sahih muslim an gane ko yawwa kenan idan mun zo nan zamu karanta assalamu ala nabi kamar yadda aka ce assalamu alayka ko sannan inda muka ce wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa barakatuhu din kenan ƙari nawa na abdullahi dan umar kenan akwai riwaya da za ta tabbatar da cewa akwai kawai assalamu ala nabiyyi wa rahmatullah assalamu alaina haka yaji wani ya karanta sai ce ni kuma sai na ƙara wa barakatuhu assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin an gane ku wannan shine ƙarin da aka samu daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda daga baki Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen faɗinsa kuma ashhadu an la ilaha illallah qala ibn umar wa zidtu fiha nan ma wala da umar yace sai na ƙara akan datti cewa wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan hadisi na farko da muka karanta na abdullahi ibn abbas imam muslim ya fitar da wannan hadisin da abu awala da imam shafi'i da imam an-nasa'i wannan nabiyu din kuma da lamba ta uku malam yace hatani ziyadatani za a kuma can ƙasa an gane inda ma ne suke lamba a ƙasa waɗannan ƙananan lambobi na can ƙasa an ga wurin hatani ziyaratani waɗannan ƙari guda biyu da suka zo a cikin wannan hadisi sabitatani fi tashahhudi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama tabbatattu ne daga tashahhudin annabi sallallahu alaihi wa sallama ولم يزدها ابن عمر من عند نفسه عبد الله بن عمر با ya ƙara wannan bane a karan kanshi kawai saboda ta masa dadi sai ikara an gane ko a'a ya je daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hashahu min zalika malin yace Abdullahi dan Umar ya fi karfin ya aikata wannan aikin ya fi karfin ya haka shine wa hashahu ma'ana ya fi karfin ya aikata haka an gane ko ta yaya ya ce Abdullahi dan Umar zai kirkiri wani abu ya kara akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da kasancewan shi wanda yake jajircewa wajen koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane dukkanin ayyukansa da sallansa da tafiyansa da komai da komai nashi kaga wannan ba zai taba yiwa ba an gane ko ma'ana ya fi karfin a ce yayi haka innama akhadha an ghayrihi min as-sahabati alladhina rawuha anhu sallallahu alaihi wasallama kadai Abdullahi dan Umar ya karbe ta ne daga wajen wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ruwaito ta daga wurinsa fazadaha huwa ala tashahhudihi alladhi sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan sai ya ƙara akan wannan tahiyar da ya ji ta da dumduminta daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta nashi sai wasu ma suka karanta nasa akwai ƙari a ciki sai ya ce sai ya dauki ƙarin waɗancan mutane ci kuma wazittu fiha sai na ƙara akan cewa kaza da kaza saboda ai a riwayar da muka karanta a baya duka akwai ƙara ƙaran ku kun ga bai zama bakon abu ba ina fata an gane yan sai mu karanta at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan hadithi abu dawud da imamu daraqutiri suka fitar da wannan hadithin kuma suka inganta shi rabi'an na hudu tashakkudu abi musa al-ash'ari ga tahiyata abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda qala أبو موسى الأشعري يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن ألا صلى الله عليه وسلم ياتي وإذا كان عند القعدة إذن يزمت يا ينزم تهية شن عند القعدة يا ينزم دومن كرنت تحيا فليكن من أول قول أحدكم to ya zamto daga cikin farkon abin da ɗayan ku zai faɗi shine at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات هن تحية الصلاة wannan shine riwaya shi ke cewa kalmomi ne guda bakwai waɗanda su ne nan tahiya da girmamawa da kai gaisuwa ga Allah madaukakin sarki wannan hadisi shi ma Muslim da Abu Awana da Imam Abi Dawud da Abu da Ibn Majah suka fitar da wannan hadisi kenan yayin da ka zo tsakiya ta ƙarshe za ka iya karanta wannan shi yanzu sai mu karanta abin da yasa idan ka lura a wajen ayyuhan nabi din nan za ku ga ya sa wani alamun motsin rai a wajen ku haka ne to wannan yake nuna maka cewa ba za ka ce assalamu alayka ba sai dai ka ce assalamu alal nabi ina fata an gane ishara ce yake maka cewa to ka tuna yanzu manzon Allah baya raye saboda haka za ka karanta shi ne assalamu alal nabi shi yasa duk sauran riwayat da muka karanta ba mu sanya assalamu alayka a ciki ba ina fata an gane illa iyaka an kawo shi anan ne ta hanyar riwaya da aka samu daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya sa mun gane at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah التحيات الطيبات الصلوات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله waɗannan su ne kalmomi guda bakwai waɗanda su ne tahiya ga Allah inda cewa kake التحيات الطيبات الصلوات لله كما دعا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة بنا كلمة يقول بكم أنقانيكم wannan hadisi kamar yadda muka ce muslim da abu awana da abu dawud دابن ماجه كرويت ولنا حديثي خامسا ما لقيت نبيا تشهد عمر بن الخطاب تشهد عمر بن الخطاب ألا يقار مسيده يتي كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول الله أكبر جماعة قيد سلف suke kokarin karantar da mutane addini ya kasance yana karantar da mutane tashahhudin nan wa huwa 'ala al-minbari alhali yana kan minbari yana musu khutba saboda kwadayin ya karantar da mutane sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai yake karantar da su akan minbari ashe akwai halaccin kawatara liman yago wajen khutban nan to jama'a khutban mutane za su magana akan tahiyan sallah riwayoyin da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sune kaza da kaza saboda haka zan karantawa kuna karantawa ina fata an gani saboda zan tucewa ku riki sai karanta kowa ma ya karanta shi halatta ai haka me zai nuna mai halatta yin haka saboda Umar dan Khattab yayi kuma Umar dan Khattab ba zai dauki wannan abin yayin shi dan karan kanshi ba ina fata an gani sai dai kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fadi da yadda Abdullahi dan Mas'ud ya fadi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu tashahhudi kamar yadda yake karantar da mu surata alqur'ani ashe in har za ka karantar da mutum wannan kamar surata alqur'ani ashe muhimmancin ta ya kai a ce an karantar da ita akan minbari jama'a an gane ko wannan ke nuna muhimmancin mu tsayi mutum ya tsaya koyi wannan al'amari an gane ko na'am yana karantar da su yana cewa da mutane ƙulu ku ce kaga wannan umarni ne yake musu ma kaga wannan ke nuna maka cewa ashe karantar da su ma yake na cewa ku ce kaza ashe ya halatta wata liman ya zo kawai a kama khutba a ce mana to kuma ku ce kaza mu ma mu dinga faɗi ku ce kaza in wa mu faɗi ina fata an gane saboda a karantar da mutane ila hikimar yin haka shine ta iya yiwuwa wani bako ne ma bai taɓa jin irin wannan karatun ba a rayuwar shi bai ma taɓa ganin liman yayi haka ba zai ga wani sabon abu ne da aka rata ne hadisi ce manzon Allah yana yi Umar dan Khattab yayi kuma manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid an gane ku to kun ga karantar da su yana cewa ku ce an gane ku shi yasa duk lokacin da muka zo karanta wata addu'a daga cikin addu'o'i ko wani zikiri daga cikin zikirori mukan so a karanta ina fata an gane mai karantarwa yana karantawa su ma saurare suna bi saboda wani fadiye da yake kallon wannan abin in ba an biyawa haka ba zai karantawa ba da zara an tashi daga wajen karatun shi kenan karatun ya gudu shi ma in yaje littafin ya ajiye haka shi kenan kuma ke wani satin in ma yana da shi kenan Allah ka tsare mana imanin to tahiyya abdullahi umar dan khattabi tace at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah الطيبات لله yace wacce muka fasanya kasar Hausa ko eh wannan yace muka fasanya kasar Hausa da littafanmu na fiqh to jama'a kun ji wannan yace nan ta Umar dan Khattab at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah assalamu alayka sai ka kara da tahiyan Abdullahi dan Mas'ud ina fata an gane kamar yadda ya kawo a wannan tsari yake cewa إلى آخره مثل تشقد بن مسعود هزوا قشي كمن تهيان عبد الله لم مسعود ينسي مكرن تونا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنت تشهد قبل لا مسؤول ناشق باب لا شريك له نفت أجادي جوا إذا كنت بمشي وحده لا شريك له وقوف نعم دقنان في تشهدي مالك ثالثا تشهد عائشة أه. تشهد أم المؤمنين صديقة بنت صديق الله يقارى متى يده اتدى ما هي فنتا لديك أن أوكتين صحب من الله صلى الله عليه وسلم قال القاسم بن محمد قاسم بن محمد يتي كانت عائشة تعلمنا التشهد نانا عائشة الله يقارى متى يده ta kasance tana karantar da mu tashahhudi wa tashiru bi yadiha taqulu tana kuma yin ishara tana yin nuni da hannunta haka yadda muka yi bayani a can ina fata an gane eh na kuma arhani eh an gane ku eh tana ishara da hannunta haka tana ishara da hannunta haka taqulu tana cewa التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله كنجي التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أنقانيكو يوه wannan ila akhirih tashahhud ibn mas'ud sannan sai ka kara cikewa da wane tashahhudin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda an gane ku kun ga wannan mun karanta irin su a baya wanda insha Allah ta'ala zamu karanta lamban da bala ya soki a nan kasa lamba ta ɗaya a sama ko inda yace ila akhirih tashahhudin Abdullah dan Mas'ud yace rawahu Malik wal Baihaqi bi sanadin sahih wannan tashahhudi na Abdullah dan Umar Imam Malik da Imam al Baihaqi sun rawaito wannan hadisin da isnadi ingantacce kun ga abin da ya sa maka fasanin wannan kasar Hausa kenan saboda me yawa saboda malikiya muke bi ko ta fuskan mazhabi kenan dan ba kuskure bane mutum ya ce yana da mazhaba an gane ku eh abinda ba a so na nike wa mazhaba yanzu ko da mazhaban ta saba maganar Allah ta saba maganar manzon Allah kuma a ce dai har ila yau sai an bi ta kun ga wannan ya zama kaman cultism kenan dan addinin musulunci ba a masa haka kullun ana bin gaskiya ne a inda take wannan kuma ba zai hana mu koma mazhaban Shafi'iyya mu dauko wani abu ko mu yi ba haka nan ba zai hana mu daukan mazhaba na Hanabila ba ko mazhaba na Hanafiyya malam ya ci gaba da cewa wa in kana mawqufan ko da wannan hadisin mawqufi ne wani irin hadisi in aka ce hadisi mawqufi me ake nufi kun yi shiru a'a aka ce mawqufi ba ba ingantacce bane a'a ba shi bane hadisi mawqufi mm taqariri ke sunna taqaririya naga sai hadisi wani istilahi na malaman hadisi masu yin hadith sciences idan ka ce wannan hadisin mawqufi ne me ake nufi da mawqufi wa alaikum assalam a ingantacce ne alaji amma muna son fahimcin aka ce hadisi mawqufi ne me ake nufi da shi saboda murki eh وما أضيف للنبي وما لتابع يوه والمسند المتصل الاسناد بين راويه حتى المصطفى ولم يبي كو اما عينه فتور صحابي اذا يكرا حديثي موقوفي ina fata an gani idan sahabi ya fatawa shi kira hadisi ne mawqufi ya fatawa ma ya shiru abin shi da bakin shi kamar yadda Abdullahi Umar ya ce wazittu fiha kawai ya shiru wannan ya zama hadisi mawqufi indahu walakin sai dai yana da hukuncin mene marfu'i saboda mene sahabbai gaba ɗaya su adalai ne babu yadda za a kirkiro wani abu da manzon Allah bai bace kuma za su ina fata an gane saboda haka mawqufin sahabi maqbul ina fata an gane wannan shi kira hadisi mawqufi shi yasa yana da kyau mu haddace wannan bai kuniya din nan ko yawwa gashi nan hadisi abu ne mai sauki baitoci ne guda 33 eh mana ali kai dariya hadisi 33 dai Allah ya zo kullun ka dauki dai ka haddace ina ganin a kwana 33 ne insha Allah za ka haddace duka sunan shi manzumatul baiquniya an danyi sharhin wasu daga cikin bayanan hadisi kashe-kashen hadisi ina fata an gani farko ya fara da sahihi menene awwalu as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudh aw yu'al yarwihi 'adlun dabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهر وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف فهو أقسى منكسر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن ومنني قاسنا حظوا ديك عشان بيتي نافت عن غاني وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع gashi nan har zaka tabi shi zuwa ƙarshe yayi kawo su ne a takaice saboda yadda mutum zai iya haddacewa wanda in ka ji sauran waje wasu malaman ba haka suke kawo shi ba kaman sabani wa musyuti kaga wannan yace wannan yace menene awwalu as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudh aw yu'al yarwihi 'adlun dabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi kaga wannan kusan bai tika guda biyu ne aka cinye ko ma sama da haka da rabi amma shi suyi da yazo ko sai ce haddul hadisi musnad haddus sahih musnadun bi waslihi bi naqli adlin dabitin an mithlihi wa lam yakun shadha wa la mu'allala shikenan an gama an gane ko kun ga shi ya kamata dole mu tashi mu san waɗannan ilmomi da malamai suka dawwana a cikin littafansu Allah ya datar da mu malai ya ci gaba da cewa to fa huwa fi hukm al-marfu'i wannan hadisi duk da cewa mawqufi ne amma yana hukuncin mene marfu' ma'ana wanda aka jingina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam li'anna min al-ma'lum annahu la yuqalu bil-ra'i saboda sananne ne a wurin mutane cewa ba zai faɗi wannan saboda ra'ayin kansa ba kadai walau kana ra'yan da ku ya zamto ra'ayi ne nashi lam yakun hadha al-qawlu min adh-dhikri aula min ghairihi da wannan bai zamto cikin ambato ba an gane ko sama da waninsa min sa'irin zikiri daga dukkanin zikirori kama qala ibnu abdul bar kama yadda ibnu abdul bar an-numari ya fadi a cikin littafin sa an gane ko kamar ko sharhin da ya muwaffani a cikin littafin al-istibkar tanbihun malin yace ga tuna fadakarwa laysa fi kulli siyaghi al-mutaqaddima ziyada wa maghfiratuhu a cikin dukkanin sigogin da muka karanta na tahiya babu ƙarin waqfiratuhu domin suna ƙara wa maghfiratuhu to babu wannan ƙarin an gane ko yawwa malam yace fala yu'tad biha saboda haka ba za ta taba kirgawa da wannan riwayar ba cewa za ka ƙara assalamu ala annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu a'a ba za ka ƙari ba kan haka an gane ko ولذلك أنكرها بعض السلف سبو ذلك لما وان ساشي daga cikin magabata na kwai suka yi inkarin wannan sarawa tabarani imam tabarani ya ruwaito bi sanadin sahihin da sanadi ingantacce an talha bin musrif daga talha bin musrif qala yati zada rabi' bin khaytham fi tashahhud wani mutum mai suna rabi' bin khaytham yayi kari a cikin tashahhud wa barakatuhu wa maghfiratuhu فقال علقمة سي علقمة وين علقمة كنا علقمة نبن تابعين نفات عن غاني لأنك سمن من ينتابعي سي علقمة يتير شيء نقف حيث علمنا مطيع يا كائن أكرم تدمو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وأن شين أبن أكرم تدمو كري تمطيع يا كان وعلقمة تلقى هذا الاتباع من أستاذه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه shi kuma alqama alqama ya koyi wannan ne daga wurin malamin sa wani Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda faqad rawa anhu annahu kana yu'allimu rajulan at-tashaffud kuma an ruwaito daga gare shi cewa ya kasance yana ko yana karantar da wani mutum tashaffud falamma wasala ila qawlihi yayin da ya kai zuwa fadin sa ashhadu an la ilaha illallah قال الرجل سيمتم يتي وحده لا شريك له يقال وحده لا شريك له فقال عبد الله سيبنا لما سوليك رشي وهو كذلك اي هكا الامر يجي ولكن ننتهي الى ما علمنا سيدي متسيا يا كاين اكرنت دم kina kuka ba za ta baka amini ba kari an gane ku akhrajahu at-tabarani fi al-awsat imam at-tabarani ya fitada wannan a cikin mu'jam al-awsat لما حديثنا دبوبيو دغري تقص د 40 تقص an gane ko bi sanadin sahih da sanadi wanda ke ingantacce in kana al-musayyib al-kahili sami'a min ibn mas'ud kenan ya zama ingantacce ne idan ya zamto wani mutum mai suna al-musayyib al-kahili ya ji daga abdullahi dan mas'ud an gane ko to kun ga jama'a wannan tashahudin ko shakka babu tashahudi ne wanda yake ba mai kyau ba da ka ƙara wa mansiratu ka ka bata karatu kenan ka zo nan sabon abu wanda ba a karantar ba saboda haka wa khairul huda huda muhammad malami kuma suna cewa wal khairu kulluhu fi littiba'i man salaf wa sharru kulluhu fi libtida'i man khalaf an gane ko wal khairu kulluhu fi littiba'i man salaf alkhairi gaba ɗayan shi yana cikin bin magabata na ƙwarai والشر كله في الابتداع من خلف شر kuma gaba ɗayan shi ya kunsu a cikin kaje da kuma kaje kajen sabbin abubuwa da ake kawowa na 'yan baya a cikin addinin musulunci kun ga alkhairi yana wajen bin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda insha Allah ta'ala wannan shi ya kawo ƙarshen darasin sai dai kafin mu sallama a darasin namu zan so mu dan yi tambihi dangane da tahiyya din kun san a tahiyyar mu ta da ba ta yanzu ba dan ta yanzu ta annabi mu karanta an gane ku in aka ce at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibat at-tayyibatu lillah ko at-tayyibatu salawatu kun wannan babu ware kuwa ba irin na annabi bane wannan eh ai abin da kaman Allah ya karanta karanta shi a haka in ka dauki wannan sigan za ka karanta ka karanta shi a yadda yake انت عبد الله لما صوتك علوك فكانت التحيات المباركات الصلوات الطيبات الطيبات الصلوات السلام على النبي فكانت أحكا انت عبد الله لما صعودني فكانت التحيات طي... التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي هكذا إذن نعيش ماذا كانت التحيات الطيبات الصلوات لله الزاكيات لله هكذا إذن عمر بن الخطاب ذاكرت التحيات لله الزاكيات لله سنمي الطيبات لله با الطيبات الصلوات لما باب me yasa muka ce babu saboda ba a kawo shi fuskar riwaya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba an gane ku sannan kun san in aka ce kuma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ga riwaya guda biyu daga sai inganta wani lokaci sai kai wannan wani lokaci kai wannan wani lokaci ka ƙara da wahdahu la sharika la wani lokaci kuma ka cire wahdahu la sharika la ina fata an gane sannan sai na gaba kun san wani lokaci muka ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ce wa ashhadu anna alladhi ja'a bi muhammadun haqqun wa anna aljannata wa anna an-nara wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil quburi to shi ma wannan babu ba ma san da shi ba addini shi yasa ko ba kawo shi ba anan gaba ɗaya ma addini ba san da shi ba shi yasa ka gaba shi anan dan da ya tabbata hakan shi anan saboda mai wannan littafin akwai ayyukan da yayi wanda ai aikin da yayi wannan littafin ba a taba samun wani a gabanin shi wanda ya aiki kaman wannan ba kuma har gobe ba a samu ba domin dama ya ce zai bi hadisan dikin dikin duk abin da ya inganta ne kadai zai kawo kuma ya faɗa mana cewa fil hadith ghunyatun 'an dha'if a lokacin da muka karanta muqaddima yace a cikin aiki da hadisi akwai wadatuwa ga barin aiki da hadisi wanda yake mai rauni saboda ka babu da bukatun aiki da yake mai rauni ga ingantattu shi ma wannan wa ashhadu anna rijaa bi muhammad hakun to bai tabbata daga manzon Allah ba saboda ka in ma kana yi sai ka janye daga yau ina fata an gane na'am kwarai kuwa kwarai kuwa a'a za a karanta shi wancan kaza karanta assalamu ala nabi saboda ai sabbai ne suka karanta suka zo ne cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da su shi ne mafi kyawun zaton da ake cewa manzo Allah ne ya karantar da su cewa idan na rasu ku rika cewa assalamu ala nabi ai mun karanta wancan satin ku yawa haka al'amari yake jama'a kuma haka zamu dauke shi an gane ku fatan mu dai Allah ta'ala ya tsare mana imanin insha Allah ta'ala nan zamu tsaya sati mai zuwa mun sai mu tashi akan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wa mawdi'uha wa siyaghuha babu tambaya ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you. Lord,